رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا في العلم وسهل لنا ابواب فضلك واغفر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان استودعتك ما علمتني فارزده الي عند حاجتي اليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
بسم الله الرحمن الرحيم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarai na mutanen Makka da abubuwan da suke aikatawa na kafirci da kuma abin da suke koyewa a zukatansu Allah ya ce wa rabbuka ya alimu ma su kinnu su duro ya rasulullahi ubangijinka ya san abin da zukatansu take koyewa ai to sirru abin da take asartawa min al-kufri na kafirci wa gairi da wannan sa wa ma yuquluna da abin da suke bayyana shi bi alfiyatin da harsunan su min zalika na kalmar zan da kafirci wa huwa Allah
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد بالبر والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله شيء الله لا إله إلا هو باب أبو بوتا وانا نزكيا سيشي له الحمد وليا يا تبت غريش في الأولى على يوار فرقو إذا في الدنيا والآخرة لكم على يوار تبيو إذا في الجنة أما أنجي الآخرة كنا ومنه إليه كنا قولي وألا الدنيا كما كنا قولي بس على هنا إذن الجنة وله الحكم حكم شيء القضاء hukunci Allah su mai zarcewa fi kulli shay cikin dukkan komai kowane abu yadda Allah ya hukunta shi haka yake gudana hukunci ya tabbata da ga Allah wai lai turja'u da kuma zuwa gare shi ne yake juyar da ku dinnu shi da tashin alkiyama wannan kalma da yake da alhamdu bil ula wal akhirah ai huwa mustahiqul lis sana'i bil jamil dunya Allah shine ya cancanci yabo da kyakkyawan godiya fin duniya a cikin nan duniya waljannati kuma shi ya cancanci godiya a ranar lahira idan an shiga aljanna li'annahu la mu'tiya lin na'ami fihi ma domin ba wanda yake ba da ni'imomi a duniya da lahira illa huwa subhanahu wa ta'ala sai shi Allah madaukakin sarki wal mu'minuna kaga mu'minai يعبدونه سنة قوله وعلى سلسلة الشمع الجنة عن أجل الآهرة بقولهم دفقهم بذكة والحمد لله الذي صدقنا وعده من قوله وعلى وذيكب كان تامنا القول ياي القول الدنيا أم بيشي من يمسا آآ من بوتا مسا زي باما الجنة ويوقع شاء الله يا كاوم لاهرة كما يا سما الجنة يا كان القول suna cewa alhamdulillah allazi arhaba anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki gaban a ranar lahira kenan kama da zuwa fi duniya kamar da suka gode masa a duniya lakin sai dai alhamdulillah fi duniya gode wa Allah a nan duniya mukallafu na bi an tsora musu dole su gode wa Allah godiyar Allah wajibi ne ga musulmi a duniya وأما في الآخرة أما وجود وألا الآخرة فهو تلذذ من الجن دائما saboda ni'imar da Allah ya musu amma ba shi ya dora musu dole sai sun gode masa din kida takalifi bil mawt saboda yankewan takalifi daga an mutu daga mutum ya mutu duk wani aiki na wajibi da Allah yake ɗora wa bawansa ya yanki ina fata an gani saboda haka godiyar Allah da Allah ce wal hamdu fil ula wal akhirah godiya ya tabbata da Allah a nan duniya wannan wajibi ne musulmi ya gode wa Allah duk halin kuma da ya tsaci kansa a ciki ko yana halin kunci ko yana halin yalwa ko yana halin tsanani ko yana halin sauki a rayuwar duniya wajibi ne musulmi ya gode wa Allah amma an je lahira to godiyar Allah wato hamdu talabizin ne godiya ce ta jin daɗi da nima da Allah ya musu na'am
قل رأيتم إن جعلناه عليكم الليل سرمدا إلى يوم na'am القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون
Na'am, ƙul a ra'ayitun, ƙul ka zai wa mutanen maka ya rasu lallai, a ra'ayitun ku ba ni labari, ai, aka biru ni, ku ba ni labari inda Allah a yau kullum laila karmada, idan Allah ya sanya muku dare ya zama madawwami ai da'ima. Illa na ta faɗi shi kenan, Allah ya hana ta kullowa ya zama rayuwar duniyar ta zama dare ne gaba ɗayanta ila yau da kiyamata har zuwa tashin alkiyama ya zama rana ba ta ƙara kullowa ba man ilahun zairun lahi to wani abin bauta kuke da shi wanda ba Allah ba bai za'a kuma a yaya ku ya cikin biliya'in wanda zai zo muku da hasken nahari yini kada dubu da fiye da ma'isha wanda za ku dinga neman abinci a cikinsa mun sani dai ba a yi noma da daddare ba a zuwa aiki da daddare ba a zuwa cin kasuwa da daddare ba a yin faskare da daddare ba a yin jiri da daddare duk wani abu na neman kuɗi yawanci ana yin sa ne da rana to idan Allah ya tafiyar da hasken yinin ya sanya muku dare ya zama sarmada madawwami wa kuke da shi daga cikin gumakan da kuke bautawa ya ake kun biriya'in wanda zai zo muku da haske wanda za ku je ku yi noma ku je ku ci kasuwa ku je ku yi faskare ku je ku yi gine-gine ku nemi abinci ku a cikin wannan yini kuna da wanda zai muku wanda ba Allah ba a fala ku tuma una kama a zalika yanzu ba za ku ji wannan abin da ake gaya muku ba sama a tafahudin ji na fahimta fatar da una ana da shiraki ku dawo daga wannan shirka da kafirci da kuke yi da kun tabbatar ba wanda yake kawo muku hasken yini da kuke nema abinci in ba Allah ba. na'am
ورأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى na'am يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون na'am kun ka gaya musu ya rasulullahi ka gaya wa kafiran maka a ra'aytum fi bani labari inda alallahu alaikum nahara sarmada idan Allah ya sanya muku yini ya zama madawwami rana ba ta fatuwa ko yaushe a cikin hasken yini ake kalmar askar wannan sarmadar mina sarbi daga jerantuwa ne wurin ta ba a shi ne bibiya wani itirari da kuma dawwama shi ne sarmadar ne daga askar ila yau da kiyamata har zuwa ranar alkiyama ya zama babu dare ya tabbata kullum a cikin hasken yini ake man ilahun to wannan abun bauta ne gairullahi wanda ba Allah ba za a mikum ya atikum bilalin da zai zo muku da dare taskununa da za ku samu nutsuwa ai tastarihuna da za ku dinga hutawa fihi a cikin wannan daren mina ta'abi daga wahalar neman abinci da kuka yi da rana a fala tubsiruna ma antum alayhi min al-khada'i fil ishrak yanzu ba kwa gane ko hango abin da kuke kai ba na kuskure cikin wannan shirka ba tarjiuna ku komo anhu gaban wannan kafirci ku bauta wa Allah shi kadai ma'ana imamu sawu yace a da Allah yake man ilahu ghayrullahi wa in إن المقام لهذا لأن لقلب التصديق شيء أثري مقام استفهامي da aka yi shi da hal da talabi tasdiki domin neman gaskantawa ne da aka tambaye mutum da istifami na hal to ana so ya ce eh ko kuma ya ce a'a la min allati da talabi at-ta'yin ba wanda ake neman ayyanawa bane amma nan tambayar da aka yi da alifin istifhami ne a ra'aitu ba hal ra'aitu ba ina fata an gani to da Allah ya ce inda alallahu alaikum al-laila karmadan ai bi an yuskinu shamsa Allah ya rike ranar fi wata sama a tsakiyar sama ya zama kawai ta zama mu koyaushe a cikin zafin rana ake ba ta fasu da ya ce wa min rahmatihi din nan da Allah kuma laila wannan hara da tsakiyar fi من كره بيته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته ينادى برحمة الله سبحانه وتعالى جعل لكم الليل والنهار ليسيا muku dare da yini litaskunu fi domin ku samu nutsuwa a cikin aikin laili cikin dare ku samu nutsuwa ku huta daga wahalhalun da kuka ɗebo na neman abinci da rana wani tablugu min fadlihi domin wani tabtagu min fadlihi domin kuma ku nemi falalar Allah ta arziki fin nahari a cikin hasken yini bil kasbi da yin neman kuɗi da kuma aiki na neman abinci wala'allakum wataƙila cewa ku tashkuru da za ku gode wa ni'imata ni'imar Allah da ya fihi ma a cikin dare da kuma yini din shi yasa ya halatta muku dare da yini domin ku nemi fallalar Allah amma musawu ya ce wa min rahmatihi din nan ai wa min tafaddulihi wa ihsani daga fallalar Allah da kyautayinsa sai ya sanya muku dare wato ja'al bi jimala khalaqa sai ya halitta muku dare da yini domin ku samu nutsuwa a cikin ai da annal mar'a fi duniya domin shi mutum a duniya la budda ba makawa a rayuwar ta duniya wa an yasu da lahu abu sai wahala ta kasance gare shi duk jin daɗin da yake wata sai ya ji gajiya da wahala ya sula ma ya tazu ilai fi ma'ashi domin wato yana jin gajiya da wahala ne wajen saduwa da abin da yake bukatuwa gare shi na neman abincin da na rayuwa to fa da alallahu lahu mahalla takasubin sai Allah ya sanya masa mahallin neman abinci wa huwa naharu shine yini wa mahalla rahati sai ya sanya masa kuma mahalli na hutu wa sukunin da samun nutsuwa yaftariha domin ya samu ya huta min zalika ta'abi daga wannan wahalar da ya kai mota da rana ta neman abinci lokacin huta da nutsuwa wa huwa ne shi ne gani ina fata an gane to da Allah ya ce wal tabtagu min fadlihi usfida min al ayati madhu sa'i a wannan aya an fa'idanci yaban yin aiki fi talabi riziki domin neman arziki kada mutum ya zauna ci ma zaune baya sana'ar komai baya yin komai a wannan ayar Allah ya yi yabo ga mai neman arziki na halal bima warada domin abin da ya zo a hadisi manzo Allah ce al-kasibu habibullah da yin sana'a masoyin Allah mutumin da zai fita kullum ya je ya yi sana'a ta halal ya nemo abinci da zai kare mutunci daga na iyalin da yalfa wa kansa asiri wannan masoyin Allah ne in ji manzon Allah kaga kishiyarsa mai zaman manzafa shi ko ya zama bakin Allah ba kuma mun mukalaba in mai yin sana'a mai neman halal ya zama masoyin Allah to mai zaman banza fa wanda shi bayi da sana'a sai an samu sannan a bashi shi kuma zai zama bakiyin Allah ne inda baya fita ya nemi abinci yana zaman kallon Allah nasu yana ɗora mutane nauyi alhali kuma shi baya amfana su da komai na'am
ويوم يناديهم فيقول أين بركائي الذين أين بركائي الذين الفلك العون واذكرك بنا يا رسول الله يوم يناديهم لا نبدا عذاب كلاو كافرين يوم يناديهم ko لا نبدا الله زي كلاو كافرين ما هو gumaka فيقول سيدي اين شركائي الذين كنتم تقولون ina ababen tarayyar nawa wanda kuke yayatawa cewa kuma alloli ne ababen bauta zakara saniya Allah ya maimaita wannan aya a nan bayan mun karanta ta a baya sai aka kala maimaita irinta a wannan gurin da yabuniya alaihi domin ya gina ayar da za ta biyo baya wanda ita ma ana magana ne akan kafirai wanda za a nami kullum fatin shahida
ونبعنا من كل أمة بعيدا وقلنا هاتوا قرآنكم فقلنا هاتوا قرآنكم فعلموا أن الحق لله أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ya ce wa naba'ana min kulli ummatin shahida naba'ana bi ma'ana akhrajna mun fitar da shahidan mai ba da shaida min kulli ummatin daga kowace al'umma wa huwa nabiyuhum shine annabinsu kowace al'umma annabin da shine zai ba da shaida a gaban Allah irin yanda yayi da su da yanda ya kawo mun sabon Allah da irin yanda suka amsa masa yashhadu alaihim bima qalu zai ba da shaida a kansu akan abin da suka faɗa bayan ya kawo musu sakon Allah to kullun Allah sai sai mu gaya wa waɗannan kafirai da suka ƙaryata manzanni suka ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir sai mu ce ha ku burhanakum to ku kawo hujjojin ku alama qultu abu da kuka faɗi min al-shiraki na kafirci inda annabawan da suka ba da shaida kun ƙaryata kun ce ku ba haka bane to ku kawo hujjojinku to ba alimu sai san cewa annal haqqa lillah cewa cancanta bil ilahiyya cikin allantaka ya tabbata lillahi ga Allah shi kadai la yusharikuhu fi ahad ba wani makhluki da yake tarayya da Allah fi cikin wannan cancantar bauta wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya fi duniya a duniya balla anhu ya faku gare su min anna ma'ahu sharikan shine cewa da suke ai Allah yana da abokin tarayya to idan suka zo lahira da amsar da tambayar da aka yi musu da kuma gumakan da suka bauta gaba ɗaya dalla anhu za su bace musu ya zama ba sa ganin su da ala an zalika Allah ya ɗaukaka gaban abokin tarayya
إن قالوا أكان من قوم موسى فبدي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء لتنوء بالعصبة أولي القوة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب القليل na'am wannan kisa ce ta ƙaruna da annabi Musa Allah ce inna ƙaruna kana min qaumin Musa hakika lallai shi ƙaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa wa bani Isra'ila ibnu ammihi dan bakkan ne ta bangaren uba wa ibnu khalatihi kuma dai innasa ce ta bangaren uwa da baban annabi Musa da baban ƙaruna uwarsa ɗaya ubansu da sannan da gyatumar annabi musa da gyatumar ƙaruna uwarsa ɗaya ubansu da wa da ƙani ne suka auliya da ƙauma ɗaya ya haifi annabi musa ɗaya ya haifi ƙaruna ibnu ammihi wa ibnu khalatihi to a farkon lamarin wa amana bihi ya yi imani da annabi Musa lokacin da ake tare da Fir'auna ana gwagwarmaya bayan an halakar da Fir'auna shi ma ya fara tasa tsiyar to shi ne ba Musa ya kawo cikakkiyar kisa yake huwa shi ƙarunan nan ismun ajamiyu suna mai ajami ba larabci bane mamnu'un min al-sarf an hana sarrafa shi shi yasa bai ce inna qarulan ba inda ba alif da lamu inda mun sarfi ne to ai dole zai tanwini shi ko tanwini alama ne na tasrifi sai aka ce inna qaruna ka gane ai kana min qawli musa an hana sarrafa shi lil alamiya saboda suna ne alami wal ajamiya da kuma ajami suna ne ajami ba larabci bane wato ƙarura da ƙarura zai zama awunsu ɗaya saboda haka ita ƙarura idan an karanta ta da tabkiri zai zama ƙaruran shi yana sarrafuwa tun da larabci ne a wata luga amma ita ma wata lugar ba ta sarrafuwa tun da jam'in su ai ƙawarir akwai kira'ar mutawarsu ƙawariran min fiddatin akwai kira'a kuma da ba a sarrafa kawarira min da suka da ruwa ta ɗadira a larabcin ma duga biyu ce tana sarrafuwa a wata duga a wata duga kuma ba ta sarrafuwa saboda shi larabci ne amma shi ƙaruna awun su ɗayan ka duba da haruna abin da ya bambanta su kawai kafin da haru shi ƙaruna ƙauye ruwa ce shi kuma haruna hababba ce dama yare ɗaya ne sunaye ne makamantan juna dukkan suna ne ajami kuma kuma kuma wanda yake alami ba ba ya sarrafuwa qauluhu da yake ibnu ammi dan baffan sa ne ai wa ismu zalika al-am suna wannan baffa na annabi Musa wanda ya haifi karuna sunan sa yasharu biya in tahtiya ala rubuta shi da ya mai aya a ƙasa wa futuha a guri wa fata yasharu وصاد لسد مهملا ودباء مسا تجو ساكنة أبن أولي ويصحب وهاء لكما هاء هاء وهاء بطا مضمومة أبري وضم يصبر كنا هنا سيصبر لا يكون آرونا فيكما يصبر ابن قاهفة ابن قاهفة dan ƙahasu shi ƙahas ana karanta mu bi ƙafin da ƙaunar ruwa wa ha'in da ha babba ba mutu hatan a wani wa fata wa ha'in da sha musallasa mai aya uku ƙahasu wa ya kawo shi wancan ya tsuru abu ƙaruna shi ne mahaifin ƙaruna wa imranu shi kuma imranu abu musa shi ne baban annabi musa to da ya da yasuru da imranu dukkansu a kawani ‘yan uwa ne guda biyu ‘yan uwan juna ne guda biyu da yasharu yasuru da kuma imranu wulda ƙahata ibn lawi dukkan su ƴaƴa ne guda biyu na ƙahatu ɗan lawi ibn yaquba shi lawi ɗan annabi yaquba ibn ishaq annabi yaquba dan ishaq ishaq ibn ibrahim ɗan annabi ibrahim alaihi salam wakila aka ce inna qaruna a wani ƙauli aka ce amnu musa babba annabi musa ne amma wancan ƙauli shine mafi ƙarfi ƙauluhu da yace wa amana bihi kuma yayi imani da annabi musa a farkon lamari أي أيوة وكان من السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة هارون هنا cikin mutum saba'in din nan da annabi Musa ya zaɓo su a cikin banu Isra'ila domin zuwa munajati wanda suka je suka ji zancen Allah da Allah ce wa kana Musa qaumahu sab'ina rajulan li miqatin fa sami'a kalam Allah shi qaruna da ya je munajatin nan ya ji zancen Allah kamar yadda dukkan mutum saba'in din nan suka ji sun haka da Musa sannan a ƙarshe sai wa annabi Musa hasada ala risalati akan mazancin da Allah ya bashi wa Haruna yayi wa annabi Haruna hasada ala imamati Abu Salimanci da annabi Musa ya bar masa lokacin da ya tafi munada na kwana arba'in din nan shine Allah ya ba mu labari inda ƙaruna kare min ƙauye Musa fa baga alayhi sai zalunci akan bani Isra'ila bilki kibri da nuna girman kai wal uluwi da ɗaukaka wa kasratul mali da yawan dukiya saboda Allah ya ba shi kuɗi da yake zaluntar banu Isra'ila Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun ba shi taskoki na arziki al-kunuz jami'a na al-kanzu taska ma inna mafatihu har ya kai halin da zabuɗan fito fito na taskokin dukiyar ƙaruna mabuɗin ba ba wai kwaɗan ba ki da ake sawa a buɗe kwaɗan da tanubu ai da tasulu tana nauyaya duk usubati da jama'a masu yawa mukullin fitar ƙaruna ba duke da kake ciki ba ba kwaɗan da ake kulle ƙofar ba a ɗan mabuɗin ba fati haru mabuɗin da ake buɗe kwaɗan taskara idan aka tara ta aka ture a gumi to sai an talo jama'a da yawa suke iya ɗauka kuma jama'a kudin kuwatu ma'abota ƙarfi sai an samo leburori masu tsananin ƙarfi su suke iya ɗaukar buhuhunan mabuɗan fito fito na ƙaru ai tasqunuhum wannan mabuɗan tana nauyayya su tana musu nauyi da kyan suke iya ɗaga talbawo litta'addiya ai ma'ana inna mafazahu la kanu'ul usbata tana nauyayyar jama'a masu yawa sai aka kawo ba bi ta'adiyya da da kanu'u bil usbati kila aka ce wa iddatu adadin su kila aka ce faquna mutum 70 ne su usba din leburori wanda ba su da aiki kawai sai dafan makullan su tun so na karuna su 70 ne ba su da aiki sai daukan makullai kuma da kyar suke iya ɗauka wakila aka ce arba'una su arba'in ne wakila asharatun wakila bai zali uku ba dai jama'a wa sun wuce uku zuwa sama ina fata an gane sai Allah ya ce iz qala lahu qaumuhu ka tuna ya rasulullahi lokacin da mutanen qaruna su ne bani isra'ila almu'minuna min bani isra'ila wanda suka yi imani daga cikin bani isra'ila suka ce la tafrah karuna karkai farin ciki da kasarfin mali da yawan dukiyar da Allah ya baka fari baɗari farin ciki na takama don Allah ya baka dukiya ba shi yake nuna kafi kowa ba ba shi yake nuna kai Allah ya fito ba ba shi yake nuna wanda Allah ya ba kuɗi ba su Allah baya ƙaunar su karkai farin ciki da Allah ya baka dukiya farin ciki na takama domin inna Allah shi Allah la yuhibbul farijina baya son masu yin takama da zalika da dukiyar da Allah ya ba wannan kalmar yake in qala lahu qaumuhu a lokacin da mutanensa kalmar la tanu bil usbati dinna wa kanat mafatuhu awwalan min hadidi ina fata an gane da farko mabudan taskoki da su na dukiyar karuna an kera su ne da ƙarfe na ƙarafa ne mukullan kamar yanzu muka sani ai duk yawanci mukullai na ƙarfe ne falamma kasuwa yayin da suka yi yawa dukiya tana haɓaka tana ƙaruwa ana ƙara dutse kafin su to ana ginawa ana jirge dukiya ja'ala ha min kashabin sai ya mai da ita ya koma na itace ba kwaɗan ba ɗan mabuɗin sai a kai wa masu sassaƙa gaba ɗaya wannan makullan na ƙarafa aka sassaɓa irin su na itatuwa saboda sauƙin ɗauka nauyin su yayi yawa a kwana a tashi shi ma dukiya tana ƙaruwa ana gina sabon su to fasakulan ita ma sai ta yi nauyi ita ma ta zama ta nuku jirku su baci ulul kuwa faja alaha sai ya mai da ita min duludul bakari na fatun sani maimakon na itace sai a je a samu majema a basu mukullan sai su yanka fata daidai wannan mukullin in ya bushe shi kenan wai duk a samu sauƙin ɗauka amma duk da haka sai an samu jama'a masu yawa kullu miftahin aka ce kowane dan mabuɗi guda ɗaya ala qadar asbi kamar gwargwadon girman ɗan yatsa ne kaga ba wani girma ne da shi ba amma saboda yawan sutan da aka kulle waɗannan mabuɗin suka zama su yawan da sai an samo majiya ƙarfi sannan take iya ɗauka. Wa kana tamilu ma'ahu wa kana tuhmadu ma'ahu wannan mabudan naka ana ɗaukan su tare da shi don kar a je a masa sata ala arba'ina akan mutum arba'in duk inda zai je yana tafiya da mukullansa wakila wani ƙoli aka ce ala sittina bagalan ana lafta su ne akan alfadari sittin ala arba'ina bagalan kenan wakila ala sittina bagalan قوله لتنوء بالأسبة الباو للتعجية والمعنى لتسقل المفاتيح مبوطا لن تنهى نوية الأسبة جماعة ما سيوا قوله ذلك فرح بقر إن الله لا يحب الفرحين koko da suka ce la tafra kar kai farin ciki dan an baka dukiya farha batirin farin ciki na takama ai da annahu huwal mazmum farin ciki na takama da alfahari dan Allah ya baka dukiya shi ne ake zargi wa amma alfarahu fi duniya amma yin farin ciki da samun duniya yin haifu inna tuqinuhu ala umuril akhirah ta bangaren da duniyar da ya samu yana murna domin ta taimaka masa akan al'amura na lahira ka qada'i dai kamar biyan bashi dama bashi ya dame shi Allah ya bashi kuɗi mai yawa wanda zai sauke nauyin bashin da yake kansa shi yasa yake murna wasadakati ko kuma dama baya iya yin sadaka saboda talauci yanzu Allah ya bashi kudi yana murna zai samu yayin sadaka wa id'amul ja'i da ciyar da mayunwaci da baya iya ciyarwa amma yanzu Allah ya bashi kudi yana murna shi ma zai iya ciyarwa ya samu lada wa gairu zalika da wani wannan to fala ba sa bihi babu laifi da farin ciki da kai idan ka samu dukiya da za ka yi aikin alheri قوله بأن تنفقه في طاعة الله تشكنا إذ قال له قومه لا تفرع إن الله لا يحب الفرحين نعم وَلَقَدْ بِمَا عَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَخْفَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ sannan wannan mutane na banu isra'ila mumine daga cikinsu suka ce wa ƙaruna wata bi'i wa bitanki fi ma a takan lahu dar al'akira wa bitanki ai bi ma'ana kuduluk ka nemi addar al'akira ta gidan lahira ita ce aljanna fi ma a takan lahu cikin wannan abin da Allah ya baka min almali na dukiya bi an tunjika wushi ne ka dinga ciyar da wannan dukiya fi da'atin lahi cikin bin Allah imamu sawo yace ai ka sadatu rahim kamar sadar da zumunci wa sadaqati gaba da sadaqa wa zai zalika da wannan wannan wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kar ka manta da rabanka na duniya ai la tasru kar ka kyale nasibaka rabanka min ad-dunya anta amala fiha ka yi aiki cikin wannan dukiya taka da duniya taka da akhirah domin lahira kar ka manta da rabanka da Allah ya baka na duniya wanda da shi ne za ka nemi guzurin lahir wannan a fasarar da imamu jalalai ne yayi kenan wasu malamai suna fasara wala canza na zuwa kamina duniya kar ka manta rabonka na duniya shi ne ka ci ka sha ka yi sutura ka yi bukatunka na duniya amma dai kar ya hana ka neman lahir sai yace wa ahsin kama ahsanallahu ilayka suka ce ka kyautata wa mutane da ba su sadaka kama hasan Allah yake kamar yadda Allah ya kyautata maka da kai talaka ne kutuk yanzu Allah ya baka dukiya to kar ka manta da talakawa da da kuke talauci tare ka kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabjil fasada fil arab kuma kar ka nemi yin barna a bayan ƙasa bi amalil ma'ahi da ayyukan sabo domin inna Allah la yuhibbul mufsidina hakika Allah baya son mutane masu barna bi ma'ana annahu yu'aqibuhum Allah zai musu hukuma wanda aka ce Allah baya san shi bi ma'ana Allah zai masa azaba to da yake wala ta tallafi baka min duniya ai bi an tusrifa umraka ka juyar da rayuwarka ta duniya shi marabatu da duka cikin neman yardar ubangijinka wala ta ga nafsaka kar ka kyale kanka min gairi khairin ba tare da ka aikata alheri ba wata sirri yawon kiyamati mubulisa a lahira sai ka zama wanda aka yi masa wanda dukiya wato za ka zama kallashashe a ranar alkiyama limatun hadisi saboda abin da zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikitanin kamsan qabla kamsin a rayuwarka ta duniya ka yi ƙoƙari ka gani manci abu biyar kafin abu biyar ya same ka na farko shababaka qabla haramika ka gani manci samartarka tun kafin tsufanka lokacin da ka zama saurayi maji maji ƙarfi to ka dage ka tanaji guzurin lahira da yin salloli da ayyuka na ibada da taimaka wa 'yan uwa sai kafin tsufa ya zo maka wanda ba za ka iya irin wancan ayyuka ba wasihataka qabla saqamika ka ganimanci lafiyar da Allah ya baka qabla saqamika kafin rashin lafiya ka lokacin da kake da lafiya to kar ka bar lafiyar nan ta tafi a banza ka yi kokarin yin amfani da ita wajen samun gobirin lahira tun kafin jinya ta zo ka baibaye ka ba za ka iya samun dama ka aika da duk abin da kake so na ibada ba wa faraga ka kamar shugunika ka yi kokari ka ganimanci samun damar ka kamar shugunika duk kafin shugulgulan ka su yi ma yawa tun ba ka tara ƴaƴaye sun ma yawa ba tun kana da matar ka ɗaya da ɗan ka ɗaya ko biyu ko duk kana saurayin ka ba nan kowa a kanka wannan faragar da kake da ita dama da damammaki da Allah ya baka to ka yi amfani da ita wajen samun gudurin lahira saboda shuguri ka fafa shugurgula su yi ma yawa kudin ma in ya zo ba za ka iya cirewa ka yi wani abu da shi ba saboda gida yana bukata wa gina ka ka gani bacci wadatar da Allah ya baka saboda fakarika kafin talaucinka don wannan kudin bayi da garanti ko min yawansa zai iya karewa ya barka a duniya to lokacin da kake da wadata ka gani mantu wannan wadata kar kuma ka ce wai sai ka tara irin na wani dan abin da Allah ya baka karkare na ka yaje ka yi alheri a cikin sa saboda ka karika kafin kalancewar ka na biyar shine wa hayata ka qabla mawjika ka gani mantu rayuwarka ta duniya kafin mutuwa ka duk abin da za ka yi na alheri ka yi shi a duniya a nan ne ake ba da lada daga ka mutu shi kenan duk wani aiki na lada ya yanki idan ma da ibnu adam in ka da amuru illa min salat idan na adam ya mutu duk wani aikin da ake ba shi lada ya yanki sai abubuwa guda uku shi ma dalilin shi ya yi su ya mutu ya barku kuma ana amfani da su ko to sai Allah ya ce قال إنما أوتيته قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من الرسل من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
نعم وكم مغنى ولا تنسى لك من الدنيا وكيل أو يقول هذا المراد في النسيب abinda ake nufi da rabonka na duniya wa'azi suke masa da gargaɗi na gudun duniya cewa kar ka manta da rabonka na duniya suna nufin alkafan da kafari wa mu'amal tabihin da kuma abubuwan da ake wa mamaci lokacin da ya rasu kafin a je a binne ina fata an gane da kafari kamar da turaren da za a yayyafa masa da ruwan wankan da za a wanke shi in na sai da wani duk a so za a dukiyarsa in ma motar haya na ɗauko haya a kuru kura ko zul da za a kai shi makabarta duk wannan rabonsa ne a yi masa a dukiyar ana binne shi sauran abin da ya rage duk na magada ne to wasu malamu da mun suka ce abin da ake nufi da nasiba ka minan duniya kenan alkafanu wa mu'amu tajhiz da kafani da kuma nauye-nauyen shirya shi zuwa makabarta Kada sha'ir wani mai hikima a cikin waƙa yana cewa, Nasibuka mimma ta jima'un da harafu lahu, bida an tudura jifihi ma wa'ano kuma. Yana cewa, Nasibuka, iya rabanka mimma ta jima'u daga duk abin da ka tara a dahar tsawon zamani kullum dukkan ko shekara ɗari kai kana tara kuɗi. To, rabanka a cikin wannan kuɗin da ka tara an ka mutu, rida anu mayafai da guda biyu mayafi biyu tuduratu da za a nan da ɗaya kafihi ma a cikin su wa hanuku sai ɗan turaren da za a yayyafa maka turare na ruwa shine alhamu wannan shine kawai rawarka a duniya duk abin da ka bari ba naka bane ya zama dukiyar maka to shine yake karka manta rabanka na duniya duk sauran abin da ya zama rara ne ka sadakar tsakanin zumunci da sadaka da taimakawa gajiyayyu ka ware wa kanka rabanka na duniya shine da kafani da ɗan turaren da ɗan an maka wanka na gawa za a ɗanye da maka to sai mutanen ƙaruna da suka gaya masa wannan nasiya inna Allah la yuhibbul mufsidina to saboda girman kai irin nasa ƙala sai yace inna ma utitu ala ilmin indi ai wannan dukiyar da kuke gani utitu an ba ni ita ne ai almal ala ilmin ilmi abu sani da yake tare da ni dama na san zan samu wannan kudin ai fi muqabalatihi ko yana nufin cikin gamuwa da wannan dukiyar gaba yana sanar cewa zai gamu da ita domin wa kana alamu bani isra'ila bil kawadi ba'da musa wa harun shi karuna shi ne mafi ilimin bani isra'ila game da attaura ya fi kowa sanin attaura an bar da annabi musa da annabi haruna shi ne na uku a cikin ilimin attaura a cikin bani isra'ila saboda haka yake bugun kirji yake cewa utitu ala ilmi indi ai an ba ni wannan dukiya ne a bisa ilimin da nake da shi dama na san zan samu wannan dukiya wannan jawabin lima qalu min al-jumal al-khams yana ba su amsa ne game da abin da suke gaya masa na waɗannan jumloli guda biyar ai sun umarni da abubuwa guda biyar jumla ta farko suka ce la tafara kar kai farin ciki na takama na biyu suka ce wata jiki ma a ta kallahu dalar akirata ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka na dukiya na uku suka ce wala kanka na fi baka mina duniya kar ka manta rabonka da Allah ya tsaga maka na duniya na uku suka na hudu suka ce wa atin ka ma afin Allahu ilaika ka kyautata wa mutane da musu alheri kamar yadda Allah ya kyautata maka to duniya ta da shi ne wala tabijil fasadatil arab karka nemi yin barna a bayan ƙasa sai da suka gama wannan abubuwa guda biyar jumloli guda biyar to sai ya fara ba su amsa ka annahu yunkiru mahabar fadl kamar yana inkaru tsantsar falalar Allah da ta bashi wannan dukiya shi yana ta ai ba falala ce ta Allah ta bashi wannan dukiya ba wal ma'ana yana cewa ne inna ma umtitu an ba wannan dukiya ne hala kauni hala sana cewa ta mutasibin da ilimi ina ke sukantuwa da ilimi na attaura allazi indi wanda yake waje na ba danin lahu na yadda Allah ne ya bani tilkal amwal wannan dukiyoyi da kauni domin kada cewa ta mutahiqa wanda ya cancanta ko mutahiqan yawwa ni yake lahuma mutahiqan laha ina mai cancanta ne da haka wannan dukiya da ba na cancanci a bani bai faduli saboda daraja ta ni ne zan ku a cikin ilimi wa ilimi da kuma ilimi na kauru ya ce wa kana alamu bari su ala jin taurati ba da musa wa harun wakila aka ce al'im al'im al'ilmu da zai fujila bihi ilimin da aka bibita shi da shi har yake tunkawo ala ilmi indi ba ilimin attaura ba ne a wannan ƙauye aka ce huwa ilimin kimiyya ne ilimin kimiyya ne don ka haɗa kaza da kaza zai zama kaza fa inda musa domin annabi musa da ma saboda gudun cin amana allama hukunu sau ya sanar da ƙaruna ɗaya bisa uku na ilimin kimiyya wa yusha'a sunu sau ya ilmantar da yusha'u almajirinsa shi ma ɗaya bisa uku na ilimin kimiyya wa kalibu da kuma almajirin ka kalibu na uku shi ma ya koya masa sulkawun sunutun wannan ilimi na kimiyya kuma kowanne abin da ya sanar da shi bai sanar wa ɗan uwansa ba shi ilimin kimiyya gaba da da tungurungun annabi musu Allah ya sanar da shi to amma da ya tayi sai ya kasa ilimin ga almajiransa guda uku ƙaruna da yushau da kalibu sai ya raba ilimin kashi uku kowanne ya bashi ɗaya cikin uku wanda bai sanar da ‘yan uwansa shi ba. To, a kwana a tashi ba ka za'a ruma ƙarunu, sai ƙaruna ya yaudari yushahu da kalibu, ya yi ta musu fadanci da zaƙin baki da lallami, hatta a ba ga ma'in da huma ila ma'in ne, har sai da ya rafa wannan abin da yake wurin na ilimi sulkanin nan, ila ma'in ne zuwa abin da yake wurin sanar sulusi sai ya haɗa yi, ya zama gaba ɗaya ilimin kimiyyar ya sani. Fakana ya kudu rasasa, ƙaruna yana ɗaukar bagwanja ne suna dalma ba ya tsala hukun zata iya wani kimiyya ta kawai kai mai da shi azurma kuma ba na dagu ba mai kyau ba zai taɓa komawa wannan dalmar ba wa minan nuhabi idan ya ɗauki wannan tagulla ba da ala hu za ba iya wani abun da kawai kai mai da shi zinari kuma mai kyau ba zai taɓa zama tagulla ba duk wani dalmar da ya saya ko wani tagulla to shi kawai zinare da azurfa ne a wajen haka sura bi zalika maluhu kaga idan ya bada shi zinare in ya koma sayan tagulla kaga likin ba liki ai zai ci ita ma dalma da ya mai da ita azurfa ya dau azurfan ya kai ai za a ƙara lullunka masa wannan dalma to daga ya zo kuma sai ya yi kimiyya sai sake mai da su zinare da azurfa to a dalilin wannan ne fa kasura bi zalika maluhu duke da ta yawaita sosai wa takabbara kuma ya girman kai wa ala hadha to akan wannan ne ka kaulu yake cewa utitu ala ilmi indi al murad bi ilmul kimiyya ya rufa ai ai ilmi na ne na sarrafa dalma da tagulla su koma zinare da azurfa shine ya bani wannan dukiya ويكون معناته معناته ما اكتسبته بالعلم الذي عندي وأظن نيمي wannan dukiya ne da ilimin da yake waje na yana nufin la min fadlillahi ba wai fadlan Allah ta ba shi wannan dukiya ai da ba inda akwai ladabi sai ce inna ma atani Allah ko abu ne kama da yace yace Allah ne ya bani amma sai ya kawo fi'ilin lilmatu gudu wa'inda ma'ututu an bani shi to waye baka a ce ba kai ka halice abin ba baka ne to ai sai ka bada wanda ya baka shine Allah a wajen jalaman nan la sai Allah ya ce yanzu shi karuna bai san cewa shi Allah madaukakin sarki kada halaka min qabli min al-qurun hakika ya halaka waɗanda suka gabace shi na kalmomin da suka shuɗe ba a al'ummar al'umman zamanannukan da suka gabata irin su adawa da samudawa man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda shi ne mafi tsananin ƙarfi minhu fiye da shi ƙaruna in ƙarfi ake magana adawa da samudawa sun fi shi ƙarfi amma duk da ƙarfin su Allah ya hallaka su wa akasaru jama'a da sun fi shi yawan tada dukiya ai akasaru jama'a bilmani ai wa huwa alimun bi zalika ko Allah yana sanar da wannan da dukiyar kasu da ƙarfin nasu wa yuriku Allahu abadira haka Allah ya halaka su wa la yusalu an zunubihim al-mujrimuna wa la yusalu al-mujrimuna ba a tambayar kafirai mujrimai an zunubihim game da zunubin su na je lahira da ilimi da ala ya saboda Allah ya san duk irin zunubin da suka aikata na kafirci saboda haka fa yadkhuluna an-nara bilahi sabit musulmai in an ji lahira kawai za su wuce wuta ne ba tare da hisabi ba in ka ga an ana yau mutum hisabi ai ana so a wane mai kyau ne da mummuna yawwa kada ku amalan salihan wa akara sayyi'a wanda suka tudanya mummuna da kyakkyawa su ne ake zuwa a tantance a wane mai kyau a auna a ga yawan a wane mummuna a auna a ga yawan amma mutumin da kafirci ya zo da shi gaba ɗaya ba mai kyau me za a auna me za a auna da a aura da kara aura duk ya wuce zai in an ɗora zunubin a kan tabin mizani na hagu to ina ladin da za a ɗora mai kyau a na dama a auna a gawa zai rinjaye wani shi ya sa a wata aya Allah yake cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su kafirai ba za mu tsayar musu ma'auni ba ma za tashi alkiyama to me za a auna tunda dukkan abin da za a auna zunubi ne shi yasa Allah ke wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimuna al-mujrimuna shine na'ibul fa'il la yus'alu ai wala yus'alu al-mujrimuna ba a tambayar kafirai an zunubihim game da zunubansu na kafirci da suka aikata wa kharaja ala qawli فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا عليك لا مثل أوتي قارون مثل أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم na'am fa kharaja ala qawli fi zinati Allah ya ce sai karuna ya fito wa mutanensa banu Isra'ila fi zinati a cikin adansa bi atba'ihil kathir da yana tare da mabiyansa masu yawa rukubanan dukkan su kuma da shi da su suna mahaya mutahallina suna masu yin ado bi malabis zahabi wal hariri da tufafi na zinare da alhariri ala kuyulin wasu akan dawakai wa jigalin wasu akan alfadarai da dawakan da almadaran dukkan su mutahalliya wanda aka musu ado da zinare da azurfa su ba ina ba ta an gani a imamu sawu yake makara da alaƙauni adadin alaƙauni inna ma wasu su ala ilmi ilmi wa ma bai mu ma itirazu abin da yake tsakanin su wannan aya ta a wani na alaman nan la kada halaka bil qabli min al-quruni man huwa ashaddu منه قوة وأكثر جمعا ولا يفهم أنبجهم المجرمون ذكا اعتراضيا أنبجروا دا ونزل شيني يقوم أكت جمدا مغانا لشيك آرونا جملة اعتراضية وكان خروجه يوم الصبر أكت فتوى عدن غاني لك آرونا يي saboda girman kai ya nuna wa mutane kasaita ya fito ne a ranar su sa asabar dama ranar hutu ce a gudu hutu wa qawlu bi atba'i da aka ce ya fito da mabiyansa kila aka ce kanu arba'ata alafi yaransa mabiyansa wanda ya fito tare da su domin ya nuna kasaita mutum dubu hudu ne wa kila aka ce tis'ina alba aka ce kai mutum dubu tis'in ne alaihim al-mu'affara suna sanye da kaya wanda yake mai ruwan goro وهو أول يوم رؤية فيه المؤخرة شين فرق من دا الدنيا أكفال قبل لون الوامور وقال أن يمينه صلاة مئة غلام da ya fito ran gadin nan a gefen da masa an jera masa yara maza matasa guda ɗari uku dukkansu ɗaya wa an yi fari a gefen hagunsa kuma salatu na shi jariya ‘yan mata matasa wanda dukkansu ɗaya kuma guda ɗari uku dukkan su biyu farare alaihin nan huli wa tiba suna sanye da ɓandage zinare da azufa da aka musu awarwaro da sarƙa da ɗan kunne wa tibaji da kuma tufa na tibaji wanda shi ma an saƙa shi ne da zinare da auduga wa qalu quyuduhum wa jigaluhum mutahalliya sannan dawakansu da suka hau da alfadaransu an musu ado bi tibajil ahmar da shi ma tufa na tibaji wanda aka saƙa shi da zinare al'ahmar wanda yake shi ma jami. Wa karar bagaratu shahaba, alfadarar da ƙaru na ya hau, shahaba'u mai baƙi da fali ne, ita ce wato launin shahaba'u. Bayabuwa a kasar min sawadiha, amma falinta shi ne mafi yawa daga baƙin nata, baƙi da wato baƙa da farace. Sarjuha min zahabin, sirjinta da aka yi mata na zinare ne wa kana ala surji hal arjun akan sirjin kuma akwai jar katifa shine urjun idan min hamdatu urjun wal jini urjun wa huwa qatifatu hamra wata katifa ta wacce take ja wannan shine fito da yayi fakara da ala qaumi fi zinati ya fito wa mutanen sa banu isra'ila cikin adansa da yayi da kasaita qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya daga cikin banu isra'ila waɗanda suke nufin rayuwar duniya wanda su kawai duniya sai damuwarsu sai suka ce ya laita da na nisa da ma'auki a ƙaruru ina ma da mu ma za mu samu irin misalin abin da aka ba wa ƙaruru da duniya a nan duniya wai suna burin ina ma da su ba za su samu irin wannan ya ƙarfai ga su ba su nuna bajinta suka ce inna lalle shi ƙaruna la zu hazu wallahi ba abu su labo ne abinin mai girma saboda duk idan su duniya kawai yake gani ai wafi yana da rabo cikakke fiya a cikin duniya wa qala al-lazina وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يزكيها إلا الكافرون وقال الذين أوتوا الكتاب آه وقال الذين أوتوا العلم وأن أكبات علم التوراة بما وعد بما وعدناه بالآخرة suna da ilimin abin da Allah yi wa muminai alkawari a ranar lahira na aljanna masu imani kenan daga cikinsu sai suka ce wailakum kaifanku wailakum dinnan kalimatu zajirin kalma ce ta tsawa in ta yi ta'aji da kanta amma in ta yi ta'aji da lamu to yana nuna tsananin azabu aka ce wailun wailun lahu ko wailun lakum to tsananin azaba ya tabbata gare ku kamar wailun da kulli humazatin lumaza wailun da kulli afakin asimi kaga nan yayi ta da lamun kenan to yana nuna azaba ce azaba ta tabbata gare ku amma yayi ta da kansa wailakum to kalma ce ta tsawa ba wancan wailu na tsananin azaba ake nufi suka ce wailakum kai kanku tawabun lahi sakayyar da Allah yake ba wa mummune ta akirati a ranar lahira bil jannati da aljanna khairun shine mafi mafi alheri akan wannan dukiyar da aka ba wa karuna alƙawarin Allah da sakayyar Allah na aljanna shine mafi alheri da man amana amma fa ga wanda yayi imani wa abila salihan ya aikata kyakkyawan aiki shi ne mafi alheri min ma'uti a ƙaruru a kan abin da aka ba a ƙaruru nan fi duniya a duniya wala yulaqa amma ba wanda ake ba shi aljanna almusafu fi biha wanda ake zakaya da ita a lahira illa sabiruna ala ta'ati sai masu haƙuri a bisa bin Allah wa azul ma'asiyatu ba su haƙuri ga barin sabawa Allah amma ku da kuke sha'awar ƙaruna kuma a ba ku kuɗi ku je ku yi zabo irin nasa in ba ku tuba mun samu aljanna zai zai wahala duk da cewa imamu sauri ya ce wa ƙalu nina yurina na hayatar duniya ya ce ai wa ƙalu muminina sun kasance su ma muminai ne don ba isra'ila a lokacin gaba ɗansa musulmai ne lokacin da adabu musa yake tare da su tun a zamanin fir'auna sun yi imani da shi bayan a halaka da fir'auna ma suna tare da adabu musa gairu annahu mahajubuna imamu sauri dai da cewa su mahajubai ne su duniyar kawai suka sani amma sun gaskanta Allah da manzansa Annabi Musa amma tunanin su baya hango musu lahira duniya kawai suke nema kamar yanzu abu zalimi mu ne za a kai da yawa wanda shi lahira ba ta dame shi ba duk wa'azin da ake ma shi kawai ba ruwansa shi dai ya zai ya ji daɗi a duniya ko ma ya lahira za ta kasance shi ba damuwarsa ba ne to irin waɗannan mutanen ne suke sha'awar ƙaruna da abin da aka ba shi na duniya a ƙarshe Allah ya fa kasabana bihi فكفرنا به وبداره مرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنكسرين
Allah ce fa kafafuna bihi sai muka nutsar da ƙaruni wa bidarihi da gidan nasa gidan wato ana nufin taskokinsa na zuciya duk wani zutarsa da zinare da azurfan da yake ciki gaba ɗaya Allah ya nutsar da shi a cikin ƙasa al'araba shi ne makulin kasafuna fa kasafuna al'araba sai muka nutsar da ƙasa biyi da shi wa bidari da kuma gidan nasa amma kawo min fi'atin yankuru na min dunillah lokacin da Allah ya nutsar da shi ba yi da wasu jama'a da aka ce fakaraja ala qawli fi zinatihi dinnan to ba wasu jama'a da cikin banu Isra'ila yanzuru ne da za su taimake shi min dunillahi in ba Allah ai gairu wani wato in ba Allah ba bi an yamna wa an halaka wanda za su hana shi wannan halaka ta nutsewa a cikin kasa wa ma kana min al muntasirina kuma ƙaruna bai kasance daga cikin ababen taimakawa ba minhu daga wannan hallaka da Allah ya rutsu da shi a cikin ƙasa. Ƙauluhu fa kasabna bihi wa bidarihi al-arada. Qala ahlu al-ilm bil aqdar wa siyar. Imam Sawu yace malamai masanan labarai da kuma sira. Suka ce kana ƙaruna a alamu bani Isra'ila ba da Musa wa Harun. Kamar yadda muka faɗa ƙaruna shi ne mafi ilimin bani Isra'ila bayan annabi Musa da annabi Harun. hatta yushau bai kai shi ilimi ba wanda kaga shi ya gaji annabtar annabi Musa da annabi Haruna ya yi wafati a cihu tun kafin wafatin annabi Musa da annabi Musa ya yi wafati sai ya zama ba wanda zai gaji annabtar sai yushau babban almajirin amma lokacin karuna a hallaka shi hatta yushau bai kai shi ilimi ba in ka cire annabi Musa da annabi Haruna ba wanda ya kai karuna ilimi a cikin banu Isra'ila وأقرأهم للتوراة يا فلسو كرمت على التوراة إن بند أنه هذا أنه هارون وأجملهم شين ما في كشاور ثم سنة كشاور وأبناهم كما شين ما في ولاة سبايا الله يا باش دوكيا وكان حسن الصوت يا كما سنة سنة كم مليا من ذات مليا فبقى سيئي ظالمش وأقايا جلمان كيف wa aka zala da atibai sai ya ware gefe da mabiyansa kaza aka ta mutum yana da kuɗi to zai ja mutane da yawa wa ja'ala Musa yudari lil qarabati allati bainahuma annabi Musa sai ya kasance yana zuwa wajensa yana rarrashinsa akan ya dawo ya ji Allah da manzansa lil qarabati allati bainahuma saboda zumunci da dangantaka ta biyu da nake tsakanin duk da ya ware kansa ya je can ya kafa anguwarsa da gine-ginensa da dukiyarsa da mabiyansa baya zuwa ba wajen annabi musa kwata-kwata amma duk da haka saboda haƙƙin zumunci annabi musa zai tashi ya je har inda yake kamar wa'azi ya sadar da zumuncin da yake tsakanin wannan yana nuna maka muhimmancin sadar da zumunci ko ɗan uwanka ya ƙi ka ya guje ka to kai karka ci shi karka guje shi ka je har inda yake ka sadar da zumuncin da yake tsakanu wa huwa yuzi shi kuma karu da kasar annabi Musa ya zo sai ya tutar da shi da bakaken maganganu yana ganin kamar dukiyar ya biyo shi kuma zumunci ne yake kawo shi duk sanda ya zo yana tutar da shi fi kullu lokaci a kowane lokaci wala yazidu ba abin da yake karawa an annabi Musa ya zo wajensa illa utuwan sai kangala وتجبرا da tsaurin kai wa mu'adatan da nuna gaba a filin da Musa ga Annabi Musa to haka dai hatta bana dara har a ƙarshe dai da ya kafe ta ya dai ya gina wani gida kafetaccen gida wa da ala baba ha min azabi sai ya kofar gidan ma ta zinare ki kyauren gidan ko gaddin gidan zinare aka narka aka mai da shi kyaure wa daraba ala judiraniha safa'iha zahab sai ya lillika farantai na zinari a cikin garin gidan nasa mu yanzu ba tayi da ake sawa ba to shi maimakon tayi da ake liƙawa zinari ne farantai ne na zinari aka lillika a cikin garin gidan shi da tayakin gidansa da gare ka kawai kyallin zinari za ka dinga hango wa kana malawin bani isra'ila jama'ar bani isra'ila mafaɗaita yanzu duna ilai suna kammakon zuwa gidan ƙaruna wai ruhuna kuma suna maraice masu zuwan safa daban masu zuwan yamma daban duk sanda suka zo wa yu'ihim da'ama kuma yana ciyar da su abinci ka san ba tuwo dama ba za a je ba yawa ana dafa abinci yana ta girka abinci mai daɗi safa da yamma yana ciyar da mutane wa yuhajjitunahu za su zo su dinga hira da shi wa yudahiqunahu suna sa shi dariya za a zo a dinga kawo labarai na ban dariya na barkwanci da sauransu a ci abinci a kyakyace a yi dariya a wasu ƙala ya zuna abbasin abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce falan ma na zalatin zakat ala musa yayin da ayar zakka ta sauka a taura ga annabi musa a tamu ƙaruna ƙaruna ya zo wajensa don aika masa ya annabi musa lokacin ya ɗan fara ja baya ya ce to aje a gaya masa shi ne mai dukiya ga Allah ya saukar da ayar zakka a cikin attaura da ƙaru ya zo fasalahu sai zuru da annabi Musa an kunta idan ka ji sulhu ba ai ba yadda ake so aka samu eh abinda at-taura kace daban yace shi ba zai iya bada wannan ba a ƙarshe dai yayi sulhu da annabi Musa an kulli alf dinarin ala dinarin wahid yayi sulhu da shi ala dinarin wahid akan zai bada dinari ɗaya an kulli alf dinarin akan dukkan dinari dubu mu yanzu zakka addinin musulunci a cikin arba'in ne ake ba da ɗaya don an kasa arba'in za ka ba da kashi ɗaya cikin arba'in talatin da tara duka naka ne to shi ba wai arba'in da tara ba wai arba'in ɗin ba ba hamsin ba ba ɗari ba ba ɗari biyu ba ba ɗari biyar ba ba ɗari takwas ko tara ba dubu a cikin zinare dubu zai ba da zinare ɗaya wa an kulle alfi dirhamin ala dirhamin ai fasalahu ya sunu da shi ala dirhamin akan zai ba da dirhami daya an kulli alif dirhami akan duk dirhamin azurfa guda biyu wa an kulli alif shatin ala shatin dukkan tumakai da awakai dubu in an kirga zai ba da tinkiya ɗaya ko akuya ɗaya wa kazalika sa'irul ashiya haka da sauran abubuwa duk kadarorinsa da noman da aka yi masa duk buhu dubu za a cire buhu ɗaya sai ya yi sulhu da annabi Musa akan akan ya yarda da wannan kuma da za ila baiti sannan ya koma gidansa ya taro yaransa na kasuwa da masu kula da dukiyoyinsa aka dinga shiga su so ana lissafi fa hasabahu ya lissafa wannan dukiya tasa gaba daya da ya ga dinare ɗaya ɗaya ɗin nan da ake cirewa akan dukkan dinare dubu da dirhami ɗaya akan dirhami dubu da tinkiya ko akuya ɗaya akan dabbobi dubu da buhu ɗaya a cikin buhu dubu na kayan abinci kai ba waje da wuce a kafiran sai ya samu kai wannan ba ai abu ne mai yawan gaske falam ta sama na buhu da zalika zuciyarsa ba ta bashi dama ya iya cire wannan zakka ba akan dubu ya bada ɗaya fa ya ga ai da aka ware aka tara ya ga yawan da wannan ma ai ya kai dukiyar wani fa jama'a bani isra'ila to kuma sai ya shiga yin kaidi ga annabi Musa sai ya tara kabila banu Isra'ila wa qala lahum yace musu inna Musa qad amarakum bi kulli shay'in hakika annabi Musa ya umarce ku da dukkan komai da abin da yake muku Allah ya aiko shi yana umartar ku da shi fa la tubu kuma kun yi masa da'a cikin duk abin da ya umarce ku to wa huwa yuridu an ya'khudha amwalakum yanzu fa yana so shi ya kwashi dukiyoyi tunda ya fito da wani abu shi zakka abin da da mu ba mu san shi ba kana banu isra'ila sai wannan fa banu isra'ila da ya tara masu dukiya wanda ta kai zakka sai suka ce masa an ta kabiru na to kai ne babban mu a cikin masu dukiya kai ne ciyaman na yan kasuwa ko kai ne shugaban mu famurna bi ma shi ka umarce mu da duk abin da kake so kamar sun miƙa al'amarin gare su duk shawarar da ya yanke ita za a yi fa qala sai yace amuru kumtu ina umartar ku an ta'atuna bi fulanati zaniya ku je ku zo mana da wance mazinaciyar nan sai a musu wata shahararriyar karuwa a garin wadda kowa ya santa ta yi fice a karuwanci yace to ku je ku kira mun wance azzani yake mazinaciyar nan fa naz'alu laha ju'la za mu sanya mata lada za mu biya ta lada ala an taqrifa Musa bi nafsiha akan ta yi wa annabi Musa kazafi da kanta cewa annabi Musa yayi zina da ita ta zo ta karfi kudin kwanan gida fa idza fa'ala zalika in dai ta aikata wannan to kare da alai banu isra'ila duk banu isra'ila za su guje wato za su guje shi shine kare da alai ba kare da lahu ba za su fito masa su yi masa zanga-zanga wa rafaduhu su kakkaɗe shi su kore shi ma daga misra shikenan fada uwa sai waɗannan fada auha sai waɗannan masu kuɗi yaran ƙaruru suka je suka kira wannan karo fada alala ƙaruru alfa dinarin wa alfa dirhamin sai karuna yake to ya sanya mata lada in dai kai wannan abin da yake so zai ba ta dinari dubu da kuma dirhamin azurfa dubu wakila a wani kwale aka ce ja'ala laha tashta min zahabi ya sanya mata zai ba ta tasa ce ta dinari wakila aka ce a kala laha qarun qarun ce mata yi umawwilu ki zan mai da ke mai kuɗi zan yi ta baki kuɗi sai ki zama muloniya umawwilu ki daga malulu zan mai da ke mai dukiya wa akala duki bi nisa'i kuma zan tutsan yaki da mata yana zan aure ki ki sa ki cikin mata yi kaga ya faɗaitar da ita ala amma a gusa sharadin an taɓa fi musa bi na suke gadar gobe ki yi wa annabi musa azafi da cewa ya yi lalata da ki ya za a bara banu isra'ila lokacin da zai halarto wajen banu isra'ila falamma kana min rajali yayin da goban ta kasance jama'a ƙarunu bani isra'ila sai ya riga a zama musa fitowa ya zo ya tara ƙabilar bani isra'il sun ma a ta ila musa sannan sai ya zo ga annabi musa a gida kafin ya fito fa ƙara da ya ce wa annabi musa inda bani isra'ila yanta zununa kurujaka ga ƙabilar bani isra'ila sun sun taru suna jiran fitowarka ya ta aburahu domin ka umarce su da umarnin allah wanda na hau ka musu hannu da hannun da allah ya yi fakar da ilai musa annabi musa sai ya fito yana murna mutane sun taru domin su yi da'a ga Allah su kaura cewa zaben Allah wa hum fi barahim min al-arab suna cikin wani fili min al-arab na kasar misra wani fili da aka tare da domin yin taro fa qama fihim sai annabi musa ya tashi ya tsaya cikin wani isra'ila yana musu wa'azi فقالت يا بني إسرائيل يا كو بني إسرائيل من سرق دوان ده يساتا لعنا يده زام يك حنوسا ومن افترى دوان ده يوان قذفي جلدناه ثمانين زام بصدولا لا حمالي ومن زنا دوان ده يزنا ولزنه امرأة بايدة ماتا جلدناه مئة زام بصدولا لا تليه wannan da na duk wanda ya yi zina wa lahu imra'atun yana da mata raddamnahu za mu jefe shi hatta ya mutu har sai ya mutu kaga karuna ya ji abin da yake ne kala karuna sai karuna ya miƙe sai ya ce wa in kunta anta ko da kai ne ko da kai ne in ka aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan za a zartar da wannan hukunci a kanka kala annabi musa ce wa in kuntu ana ko ni ne ko ni nai a zartar da hukuncin Allah a kai ne. Ƙala sai ƙaruna ya ce, to inda bani Isra'ila to ka abinda bani Isra'ila na a gabanka. Yan umuna suna yayatawa annaka fajarta bi turanin Tijjaniya cewa ka yi fajirci da wance mazina ce. Ƙala Musa nan Musa ce, Tsuwa ku je ku kira ka. Wannan ma ja'ad yayin da ta zo ƙala lahar Musa, Adam Musa ya ce mata ya kula na ki. ya kama zuwa ya ke wanci ana fa'alki biki ma ya kulu haƙula yanzu ni na aikata miki abin da waɗannan mutane suke faɗa wa azama ala adabu musa ya girmama lamarin ƙazafi a kanta ya gaya mata yin ƙazafi ba ga mutum adi ko ordinary ko ga magarin mutane ma ga mara maballata na kiwa annabin allah murtali ƙazafi shi da ma'anar wa azama alaiha وسألها بالذي فلق البار لبني إسرائيل yayi mata magiya ya hada ta da ubangijin da ya keta tekun nilu ga banu isra'ila suka tsallaka ruwa wa azala taurata ubangijin da ya saukar da taura illa sadaqata ta sai kin ga abin gaskiya ina hada ki da ubangijin da ya keta teku ga banu isra'ila suka tsallake ya saukar da taura sai kin ga abin gaskiya abin da suke faɗa ɗin ya faru wannan mata ba ta daraka hallahu bi tawfiqi sai Allah ya yi maka tazaruki ya dukkan da ita da dacewa sai Allah ya yi maka muwafaka ya yi mata gyaɗar dogo fa qala bi nafsi ya saboda magiya da girman Allah da ya haɗa ta da shi sai take tunani a lanka tace a zuciyarta uhaddisu ko taubatan na zantar da tuba a gaban annabin Allah da faɗi cewa wannan abin ƙarya ne na tuba kuma akan wannan abin da aka kiraye ni afdalu shine mafi falala mafi alheri gare ni min an uziya rasulullahi akan da cutar da manzon Allah uhatifu tawbatan idan tadda tuba na a gaban mutane na ce na tuba afdalu shine yafi min an uziya rasulullahi akan cutar da manzon Allah fa qalat wannan zuciyarta take fadi sai ta sai ta bude baki da ce la wallahi ba haka bane na rantsa da Allah abin da suke faɗa wai kayi zina da ni wallahi ba haka ba ne walakin sai dai ja'alani ƙaruna dugula ja'alani ƙarunu shi ne fa'ilin ja'ala ƙaruna ne ya sanya mun dugulan lada Allah an aƙazifaka a kan ne maka ƙazafi bi nafi da kai na an ce kai lalata kaga ta ta tona asiri fa karra musa sajidan ya biki sai annabi Musa ya faɗi yana kuka yana sujjada ta godiyar Allah ya faɗi yayin sujjada yana godewa Allah da bai kunya tashi a gaban mutanen sa ya biki yana kuka wa qala a cikin sujjada yana cewa Allahumma ya ubangiji in kuntu rasulaka in ne ni manzon ka ne to fa Allah ka yi fushi li danni kawai abin da ya bada in ne ni manzon ka ne to Allah ka yi fushi don ni ka kuwa ai lamari ya girma shi bai ce ga abin da Allah zai ba kawai Allah ya yi fushi ba an Allah zai sai Allah ya yi wahayi zuwa ga Annabi Musa yace inni amartu al-arda an tudiaka domin yanzu na umarci kasa ta yi maka ta duk abin da kake so ka umarce ta za ta yi maka fa murha bi ma ita ka umarce ta da duk abin da ka ga dama فقال موسى جعل موسى يقرأ كنزة بالسجدة يقول يا بني إسرائيل يا قوم أجل بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون Allah ne ya aiko zuwa ga Karuna na gaya masa ya cire zakka kama ba asali ila Fir'auna kamar yadda ya aiko zuwa Fir'auna ya bauta wa Allah shi kadai kaman kana ma'ahu duk wanda ya kasance tare da shi duk wanda yake shi na Karuna ne a wannan guri to falyal bas makanahu ya zauna a inda yake mu za mu ba ku gudu fal to falyal put ya tabbata makanahu a inda yake a wannan gurin dama ai an faɗa fi barahim min al-arab wani guri ne na taro dama suka je suka taru suka je suka gayyaci annabi Musa wai sun taru suna so ya zo ya mutu wani dama ba gurin da ya saba zama bane yake duk wanda yake tare da ƙaruna fanyar butu makano ya tabbata a inda yake kar ya tashi wa man kano ma'i wanda ko yake tare da ni fal ya atazir ya ware kansa daga wannan gurin ya biyo ni shi kenan Musa ya juya baya yayi tafiyar fa atazaru suka dinga warewa suka dinga tashi ai abin su ma ya tsolata su suka dinga warewa suka dinga tashi suna zara jiki suna bin annabi Musa falon ya fi kama a ƙaruna illa da zulani ba wanda ya zauna a wannan gudun tare da ƙaruna sai mutum wanda ya ta cin musu kawai su zuciya ce a idan amma duk wani isra'ila sun ba annabi musa to bayan sun tafi ƙala musa sai annabi musa ya ce ya arzu kujihi ya ce ƙasa kama su ba Allah ya bashi ƙasa ba ya hore masa kai masa da'a inni amartu al-arda an tu'ika to zai ce ya ardu kuzidi ya ke kasa ki kama fa akawatu humul ardu su su uku nan da karuna da mabiyansa guda biyu nan da suka zauna sai kasan nan ta kama su bi aqdamihim daidai duga digin su sun makala sai annabi Musa ya sake cewa ya ardu kuzidi ya ke kasa ki kama su fa akawatu ila rakabi ko ila ruka duk ɗaya da sai ta kama su zuwa gwiwa sun makali ya sake cewa ya arbu ku zihim ya ce ƙasa ki kama su fa a kaza su mul arabu ila ausatihim sai ƙasa ta kama zuwa tsakiyar wajen cibiya sun makali ya sake cewa ya arbu ku zihim ya ce ƙasa ki kama su fa a kaza su mul ila al'anaki sai ta kama zuwa wuyayen zuwa wuya wa ashabu su kuma sahaba annabi Musa fi kulli zalika cikin dukkan wannan duk lokacin da yake ya arzu kuzihim sauran sahabbansa almajiransa masu imani yadda gagarra'una suna kankan da kai suna kuka suna magiya ila Musa ga annabi Musa wa yunashiduhu qarun shi kuma qarun yana masa magiya da Allah yana hada shi da Allah wa yima da zumuncin da yake tsakanin su bani Isra'ila suna kuka suna roƙo annabi Musa ya yi hakuri shi kuma qarun yana masa magiya dan Allah dan zumuncin da yake tsakanin Musa kai hakuri ka kare ni saboda irin kamun da ya ji ƙasa ta masa ya tabbatar ba na wasa ba ne yana ta masa magiya don Allah don zumuncin da yake tsakanin hatta kila har sai da aka ce innahu la shadahu ya masa magiya sab'ina maratan hasso sab'in wa Musa fi zalika amma annabi Musa a cikin wannan hali saboda yayi fushi la ya tafi ilai baya waiwayo ma ya kalle shi in yana ganin sa tausayi zai kama ni saboda ɗan uwansa ne kakan su ɗaya la tajidu ilayhi baya waiwayowa gare shi da shiddati gadabi saboda ƙarnin fushin da yi thumma qala sannan da da kafa ta kama su iya wuyan nan na ƙarshe da yake ya arbu kuzihim ya ke ƙasa kamar su fanta ba kada alayhi ke kawai ƙasa ta haɗiye su قال قتادة إمام قتادة ببن تاجي إن المازري ابن عباس وانا حكاية رواية ابن عباس إمام قتادة يأتي كففت به tunda annabi Musa ya gaya masa ga ƙarshen nan da ƙasa ta nutsar da shi fa huwa yatajaddadu fi arabi har yanzu yana ƙara nutsewa a cikin ƙasa kullu yawmi kowace rana ƙaru yana nutsewa a cikin ƙasa ƙamata yanzu da iya gwagwadon tsayin mutum guda kullum aka wayi gari sai ya ƙara nutsewa ga wurin tsawon mutum har yanzu kuma la ya bulgu ƙara bai kai iya zurfin ƙasa ba ba zai kai zurfin da ba ila yau da kiyama ta kai ranar tashin alkiyama wa zulkabar ya zo cikin hadisi aka ce idza wa kana qarun ila qararil ardi lokacin da qarun ya isa zuwa can karkashin ƙasa as-sabi'ati ƙasa ta bakwai nafaka israfilu fi suri a lokacin mala'ika israfilu zai kusa a wannan na tashin duniya wa aka ba su wani isra'ila to bayan wannan abu ya faru allah ya halakar da ƙaruna da mabiyansa sai banu isra'ila suka wayi gari ya tahaddaruna suna hira fi ma banawum a tsakaninsu wato abin da suke cewa irin a cece kusan da mutane suke na labarin abin da ya faru sai wasu suke cewa inna musa inna ma da ala qaruna ai ba komai ne yasa annabi Musa yayi wannan mummunan addu'a ga qaruna Allah ya halaka shi ba yayi masa mummunan addu'a ne yastadidda bidarihi domin ya gaje gidansa wa kunuzi da taskarsa wa abwali da dukiyoyinsa a tun da a lokacin qaruna bai da magaji sai annabi Musa shi ne bar mata ba bai bar ɗa ba bai bar uwa ba bai bar uba ba to kaku ai dan bafa yana ga dan bafa arziki ne inda kakansu daya da annabi Musa wanda ya haifi babansa shi ya haifi mahaifin Haruna kaku annabi Musa shine magajin to sai aka fara cece ku dai irin zance za a fara sai zuwa zai gaji zuciya to ai yanzu ba wanda zai gaje ta in ba annabi Musa ba zai ce to wata kila dalilin da ya sa ya roki Allah kenan ya halaka shi dan ya gaji zuciyarsa to da labari zo kunna annabi Musa wata Allah Musa sai annabi Musa ya roki Allah hatta ka tafa bidari kidan na sama Allah ya nutsar da shi wa kunubi da taskokin nasa da dukiya ma Allah ya nutsar da shi wa abwali da dukiyoyin da karun ya mallaka gaba daya shi yasa Allah ya fa kasafa na bihi wa bidari al arda ai a gidan su tan yake da kuma dukiyar amma ba lokaci ɗaya ba da aka fara nutsarwa washe gari kuma ya sake roƙon Allah aka nutsar da gidan an ce a lokacin duk wanda dukiyar ƙaru da yake hannunsa tunda ya bada dukiyarsa ana nema masa kuɗi a lokacin da ya addu'an nan ta biyu washe gari ko ka tafi kasuwa da kuɗi inda na ƙaru ne a aljihunka to aljihun zai huje kudin ya faɗi ƙasa ta buɗe baki ta haɗe shi sai da aka wayi gari babu ko dinare ɗaya na ƙaruna a duniya gaba ɗaya Allah ya nutsar da shi a cikin ƙasa shi ne Allah ta baka samu bihi wa bidari al araba sai muka nutsar da shi da gidan nasa a cikin ƙasa amma ka lahu min a tun bai da wasu jama'a yankuruna wanda za su taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah wanda za su hana masa hallaka da nutsewa a cikin ƙasa wa ma kana min da nuntasirina kuma karuna bin kafa ne daga cikin wanda za a taimaka masa minhu daga wannan hallaka da Allah ya tsora masa alhamdulillah alhamdulillah wanda suka karanta ne Allah ya ba mu ladan wanda muka rubuto ne Allah ya yafe mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya su lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah bai da su gidajen su lafiya marigayenmu Allah ya gafarta mu in ta mu ta zo Allah ya samu shiga da imani masu ba da sadaka Allah ya musu bukatu da na alkhairi wanda suke tsaya mana kai da na dangane da mu suke wannan karatu Allah ta ba musu da alkhairi Allah ya musu bukatu da na alkhairi wanda suke neman bukatu ko addu'o'i a wajen ku da bukatu da alkhairi Allah ya biya musu Allah ya biya mana Allah ba su kai iyayenmu da kakanninmu da sukanmu da ɗan'uwanmu da maƙotanmu da duka da gayenmu ta mu ta zo Allah ka samu cika da imani fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم أنت أمرتنا بلغاتك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله